دينا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna godewa Allah da sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na Nabiyur Rahama kuma muna dai karatu ne akan hadisul ifki da aka yi wa da Aisha ma'ana kirkirar ƙarya da ƙazafi da aka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi ne ko kuma mun ƙare jawaban da mun tsaya ne a irin yadda malam yake so ya sawwara mana nauyin abin da aka jefuna na Aisha da shi da kuma zafi da radadi da damuwa da mutane masu imani suka shiga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadana ababakarin mamar na na aisha da ita kanta na aisha da kuma dukkan mumini mai imani a garin madina ya shiga cikin damuwa da bakin ciki da rashin bacci har kuma tsawon wata guda to za mu tashi da malakir cewa fa hahiya li aisha ta at-tayyibatu zahira aza ka duba ga nan na aisha wa take at-tayyiba at-tahira ne tsarki ko an haife ta a gidan musulunci babanta musulmi mamarta musulma tana yar shekara shida aka daura mata aure da wanda kowa a cikin halittar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara tara ta tare a gidan manzon Allah to kaga rayuwarta gabaki daya ta yi su ne a cikin mai tsarki da kuma mafi cika da kamala da kyawu na halaye yace hahiri fi bara'atiha yace ka dube ta da Aisha tana zaune ba ta da laifin komai ba ta aikata komai ba wa za ta damiriha babu wani abu a cikin zuciyarta in ban da me tunani da kuma ɗabi'u da halaye irin na yarinta na ƙuruciya ko inda har muka ba da labari yadda malamai suka haka to game da ita tana tara ƴan matan anguwa ƙawayenta suna wasan tsana a gidanta kaga me kenan yake nuna mana karancin shekarunta to kuma a ce irin wannan wanda bata ma san menene ma rayuwar ba gaba gida lokacin bata ma san me ma ake nufi da auren makansa kuma a mata wannan mummunan irin kazafi ko yace wanda zafati tasawiratiha tana halin kuruciya na yarinta kwakwalwarta babu wani komai a ciki in banda mai kyakkyawan tunani saboda yaro karami yanzu ya taso a tunanin yaro karami duk abin da zai faɗa galibi ga abu ne kawai wanda yake babu mugunta a ciki babu sharri saboda bai san su ba mashi shi yasa ake so a nuna wa yaro karami kauna da kuma tausayi da fara'a ko in ka zo ka daga shi kai dariya shi ma sai koyi dariya ko kana ba shi kyauta sai koyi kyauta duk abin da kake yi a lokacin da yake yaro karamin shekara uku hudu biyar shida zuwa bakwai takwas duk abin da kake yi a matsayin baban shi shi yake kwaikwaya a ɗabi'ar da ƙwaƙwalwarsa to haka ita kuma ta yi wannan yarintar ne mai shekaru shida a gidan mahaifanta kwata-kwata na rayuwa ta ƙara uku bayan an ɗaura mata aure tana shekara ta tara gidan manzon Allah to haka cika da kamala na halaye ai manzon Allah shine shugaba to babu komai a tunaninta in banda me kyakkyawan tunani a tare ƴan ƙawayenta suna wasan ƴan tsana suna wasan abin nan auren ƴarta ko ba ka suke bayan mata ba ta da komai da ta sani tsabar yaren ta mara karantin shekaru za a ba a samu an zo mata sun gyara an nika gari a shanya idan ya bushe a zo a yi abinci da shi sai ta zo ki jire mana wannan garin saboda kada dabbobi su ci saboda karancin shekaru da yarinta da ba ta da wani matsala ba ta san ma freja ba kawai sai ta yi bacci an ba ta jiran gari har awaki su cinye to mai irin wannan ɗabi'a da hala da tunani kuma ka masa mummunar wancan mugun aikin wanda ko a manyan ma sai manyan 'yan iska suke yinsa Allah ka tsare imanin ya ce ha hiya zai turmi fiya addima ta tazzubihi ka dubi tunanin aisha aka mata jifan da aka mata ƙazafi da da me da mafi girman abin tafi girmamawa a cikin zuciyarta duk duniya ba da ya fi ƙaunatuwa a zuciyarta kamar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma aka ce wai ta kula wani bayan shi haga ƙarshen mutum cikin ko shi yasa ita matar aure in ta san mai take yi ai ba ta yadda ko gaisuwa doguwa su rika da wani ko da mai din mijinta ne kawai ya shigo gida ina gajiya lafiya ta shige uzurinta kuma kai ma idan kai waye haka za ka yi kuna lafiya a gida yara kawai ya isa babu dogon wani ana wani zolaya ana duk ba da biyar da ya kamata ba ce to amma aka mata wannan jifa yace turmi fi sharafiha aka mata kazafi a cikin abin da yake shine daukakarta da darajarta me ya kara mata darajar na Aisha shine aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a ce me ummul mu'minina hakan yasa kuma manzon Allah Allah tusa mar kaunarta a zuciyarsa ko duk a cikin matan da yake yake tare da su a lokacin ba wacce yake kauna kamar ta kuma kowa ma ya san haka yace wa hiya ibnatu siddiq annashi'a fi ushil at-tahir ar-rahi ita fa yar na sayyidina abubakar ce sayyidina abubakar shine mahaifinta ta tashi ne a wani gida wanda yake at-tahir ar-rafi gida mai tsarki mai daraja na mutanen kirki wanda al'umar manzo Allah kakaf duk a cikin sahabbai kowa a cikin masu imani ya yarda cewa bayan manzan Allah sallama babu mutum mai daraja mai kima mai girma wanda yake sanar Abubakar mana daga manzan Allah sai shi shine mutum nabi a imani shine mutum nabi a daraja shine mutum nabi a duk wani tuka da kamala a al'ummar manzan Allah tun daga zamanin manzan Allah har Allah da kasa shi kadai ake shine as-siddiq saboda halayensa da dabi'unsa ba taɓa rabuwa da manzan Allah ba sai mutuwa saboda matsayinsa ne ma suka tafi mai hijira tare da manzon Allah halayensa da ɗabi'unsa kuma duk shawarar da yake badawa za ka samu cewa ta tausayi ce da jin kai shi sa manzon Allah da ya tashi girmama shi sai ce arhama ummati bi ummati yace abubakar wanda yafi kowa tausaya wa al'umma ta a cikin sahabban nan nawa shine abubakar dukka yafi kowa tausayi ma'ana yafi kowa nuna manzon Allah abin da ya kamata a yi na ajikan mutane in wani abu ya faru da babu wahayi a cikin sa zala zai tambayi shawarar me ya kamata mi suka ga shawarar da zai kawo ta tausayi ce ta afuwa ce ta jinkai ce saboda ɗabi'u da halayensa ko? to amma duk da kasance wacce yar wannan gida mai daraja kuma matar wanda ya fi kowa daraja ba ta tsira ba don a nuna maka duniya ba gidan jin daɗi ba ne gidan bala'i ne gidan wahala ne saboda ka yi haƙuri ka shirya gamuwa da ƙalubale kuma in ga zo ka shirya ka nutsu karka tada hankalinka kai dai ka tabbatar kana kan daidai kai hakuri da abin da za a faɗa ko za a ma wani lokaci ma sai a kashe mutum saboda akan gaske sa ba ana yi ba to kada ta da maka hankali yace wa turmi fi amanatiha aka jefe ta aka mata kazafi cikin abin da yake me duri cewa mai amana ce amma ka nuna cewa me ai karhin cin amana a gummata shine me tayi zina da wani kuma tana da tana da aure ko shine karhin cin amana ai shi yasa wani da aka sami irin wannan game da iyalinsa Allah ka tsare mu din uisar ka ta zo ta waye a yafe ta ce a'a tsakanin mu da ke ce Allah isa to me za ce Allah kiyaye Allah kiyaye yace wahiya zawji muhammadin sallallahu alaihi abdullah min dirwati bani hashim ga tafi matar manzon Allah ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan abdullahi wanda shine kololuwa a daraja a cikin banu hashim gaba ɗayan su duk wani banu hashim da yake a duniya tun daga zamanin har zuwa a nade ƙasa to kololuwan su number 1 din su shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa turmi fi wafa'iha aka jefe ta aka mata kazafi a gurin me cika alƙawarinta da cika amanarta وهي الحبيبة المذللة القريبة من ذلك القلب الكبير تعرض الشيوة فتتي babbar masoyiya ta kusa ga zuciya mafi girma a duniya ma'ana babbar masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake so a duniya a cikin mata kamar ta haka ya faɗa da kansa aka ce ya manzon Allah wa ka so a cikin mutane yace Aisha aka ce a maza yace Abu babanta amma duk da haka haga bata kubuta daga sharri da jafa'i da dan adam ba dan ka gane cewa dan kai a yau wani ya maka sharri kada ta da maka hankali kawai duka ne mutumin Allah ka yi hakuri za a waye gari babu shi to bare ma da muke ta duniya ta masifu iri iri ko ba kwanakin ba nuna wani mutum dan bocin nan ba da ya yi postin wasu mata kusan guda nawa da yake iskanci da su ba nuna ba ana cikin abin kuma ya ga wani kuma nuna wajen bidiyo 400 da ya yi iskanci da wasu matan madan sai aka daina maganar wansa a koma wannan to duniya ka take tafiya duk abin da ake yanzu a duniya ko me ya faru ba sha'awa a 24 zai zama tsoho sai an samu wanda dama ya sanya a komai mai nema shi yasa kada ta damu ga hankali kai dai ka nemi taimakon Allah ka yi haƙuri ka jure Allah zai fitar da kai inda kana kan gaskiya ya ce sun maturmi fi imaniya jifan nan da aka mata na ƙazafi ai an taɓa imaninta ne na daga cin ai rashin imani alamar rashin imani na yin zina ko haka manzo Allah ya faɗa la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min duk wanda zai yi zina a san da yake cikin yin zinar da shi da matar da ba matarsa din ba zai yi zina to a lokacin ba shi da imani idan akwai imani ba zai iya yi ba na fata an gane saboda alaka ta shafi zina ai wani abu ne wanda kai ko da matar ka ma za ka wannan harkar ai sai an tira mutum kwakwalwarsa ai sai ya dan zautu ai zan ma kwaci ai tunda abu ne wanda ƙarshen fi darajar ɗan adam da mutuncinsa abinda mutum ya fi tsana a duniya a gani a jikinsa in dai mai kamala ne mai lafiyan hankali shine al'aurarsa ko ba shi kenan ba to kuma wanda za ce ga ka kayi kaza a yi kaza a yi kaza haga ya sai hankalin ka ɗan zautu ko ya za ka ga galibi sai a ce da daddare kaza kaza kaza ba a yi a da ranar kuru-kuru ba ko mata tsaki ce ba saboda abu ne da ya shafi kunya da imanta jiki da kuma mutuntawa sama kuma za ce mutum ya yi ta hanyar zina shi sa Allah ce a kashe duk wanda ya yi zina inda ya taɓa yin aure ko Allah bin bi tsare imanu ya ce wahiyar musulma an nashi a fi hujjar islam tana matsayin musulma fa da ta tashi a daki a gida na musulunci min awwal yawmin taftahat ainaha fihi alal hayat tun daga nan da ka haife ta ta bude idan ta ne a gidan imani gidan musulunci mana mahaifanta gabaki daya sune lamba daya imani anan ta tashi kuma tana yar karamar shekaru aka mata aure aka sallama ta zuwa me wanda ya kawo imani kuma hikenan ba mutumin da yake da karancin shekaru yaro karami manzala tabbatar mana cewa duk yaro ana haifarsa ne da me abai ta fitira ma'ana dabi'u da halaye ne ya karba addinin musulunci ya bi manzon Allah sai dai iyayensa ne ya samu da shi ba yahudi ko ba nasare ko kaza ko kaza nasare ya ce why nobody born as criminal but society makes him so ba a haifan mutum a matsayin ɗan ɓarawo kawai in aka haife shi ne gunda yake rayuwa zai mai da shi barawo in ya tashi da barayi ya zauna a cikin barayi yake abuta da barayi ya su koya masa ne sata amma sun zaka yafe shi ya fiyo ba shi da wani matsala zai iya karɓar kowane abu to wanda yake tare da suna su juyar da ƙwaƙwalwarsa ya koma ya bar tsarin gaske ya kuma ɗan da ba gaske ba to ita ka kaddara an haife ta tana yan shekara shida a gidan da ya fi na kowane gida imani bayan gidan manzon Allah tana shekara kuma tara aka kai ta gidan manzon Allah shi ya ci gaba da renanta to wani abu samu na asha tare da ita haka babu shi haka irin waɗannan hikimomin ne yasa a shekarun baya da tun zaka samu iyaye suna yi wa ƴaƴansu mata aure sa ƴan shekara 11 12 da da haka aka aure duk wanda yanzu ya karanta irin 40 50 maman shekara ta 11 aka mata aure ko habi sun yi wuta 13 din mai kara 40 zuwa sama galibi yawanci da haka ne shekara 12 ko ko sai a mata aure bata ma san komai ba a duniya ko shi kuma namijin ba wata shekara goma sha bakwai shine ya yi tsananin zama ƙato a gidansu shekara sha bakwai sai a nemi ta yan shekara goma sha ɗaya ha biyu sai a aura masa kuma sai a musu ɗakinsu a gidan baban nashi ma'ana baban su shine moyito ɗin gida shi ne ke kula da su gabaki ɗaya shi zai rene su da kai da matar taka duka ƴaƴansa ne shi zai rene ku haka za ku ci gaba da zama ƙarshen kulawarsa domin auren ma da aka bada inna da ba kai aka ba auren ba ƙimar baba aka duba aka bada auren ko da haka aka riƙe wannan rayuwar sai aka samu mai tsatso da mutanen da ba a yi kamar su ba yanzu kuma da wahala ma samu kamar su saboda mutuncin da suka samu da tarbiyyar yau da gobe na bala'i da ya samu al'umma a kwana a tashi a kaza a kaza a kaza shikenan sai aka juya yanzu ka samu yarinya budurwa mai shekara arba'in suna rinku sai ka samu wanda suke ba ba su da wai suka suka suka gari ma shekara talatin wannan ba is common ba wani dada hankalin mutane ba taɓa yin aure budurwa ce wai mai take yi ai sai ta gama karatu sai ta gama jami'a ga mai kaunarta ga mai santa amma babanta da iyarta sai su ba zama ta aure ba sai ta gama jami'a mun taɓa zuwa neman wani aure baban ya ce mana da baki da baki wallahi ya ce mana shi fa maganar a yi aure a wani dafa abinci ana wani shiga kicin ana wani wanke-wanke sai lokacin ya wuce ya ce ah to ba mai za a yi kenan ya ce ai kawai dole ne ta yi karatu ta samu aiki in ce to ta samu aiki kuma ta zama baiwa kenan ko ya ce kamar yanta ah to me sunan abin da turanci ka fassara ku ne yan boko sibil mai ake cewa to me kenan da hausa ku fassara mu ne na masa fasara ba na girin ba kamar dako ɗayan ta sabon dai ba wani ta tuwa ta yi ba ma ci bayani a ta ha wannan irin fahimtar ku ce ta to wanzu dai ba damuwa muka ta maka mutunci mutunci kai wannan ba matar ka bace in kana son zama lafiya ko kaga daga karatun da malam ya mara shekaran jiya dr zarewa alƙara masa lafiya daga cikin abin da ya kacin matsalolin aure a cikin al'umma akwai ne aikin yamaci kaɓar da kuma tana aiki har ba ka da mata kenan ka zama sai a hankali kuma ai so abinda imam malik ya faɗa yake cewa al'ummar nan fata manzo Allah ba za fata gyari ba ta ji daɗi fa sai irin abin da ya gyara na farkon su to idan ba ku bi irin ɗabi'u da halayen na farkon ba to ku na bayan ba za ku gyari ba abinda na farko suka yi suka ci nasara ake tuna su da rahama ake jin daɗi da ake kaza kaza ɗin su to in kuma ku bi irin tsarin ba ba za ku samu tsira ba ina ba ta ana ganewa to kaga an shiga halaka kenan kuma ga ana cin halakar yarinya budurwa shekara 40 ba ta yi aure ba suna nan yanzu ba su yi goma a gashin wa kadai to balle kuma ga kusan mai duguri tun a shekarun ba za ka same kana sama da 40 din ga suna a mai duguri ba sa kirguwa ba bare su ka je su Kano bare ka je su ina wani ba bala'i ba ne alheri ne bala'i ne bala'i ne ba ɗan ƙanƙani ba kuma ga hidin abin da ake so a samu kuma ba a samu to haga ashe zaman lafiya shi ne a dawo hanyar Allah a dawo tsarin magabata na kwarai a cikin komai to ya ci nasara amma kin bin hanyar su wallahi ba za mu tsira ba na sa buga mana misali hatta irin ginin da muka samu kakannin mu sun yi wallahi shine zaman lafiyar dan adam kuma shine tarbiyya mu muka rena muke ganin ba su waye ba mu mun yi karatun zamani mun dan samu kuɗi na ƙarya ko ba shi bane haka kawai ka zo a ruhe gidan a yi kaza kaza kaza gidan da aka yi ɗaki wajen goma sai ka mai gaba ɗayan sa ɗaki ɗaya ɗaki ɗaya ne mana ka dunkule gini wai kai wai a samu cross ventilation ka ji ƙarya na Allah a zafin ƙasar nan fa kowane irin gini kai in zafin gashi waje ka fita waje sai dai in AC ne da kai in dai zafin mai zo kowane irin gini kai sai ka fita waje dolan ka in ka san zaman lafiya sai dai in kai baka jin zafi sosai amma yanzu irin mu irin mu dole ka fita waje ma kawai a wajen ma ka kare da mahuta zaka wuni ai ta wasifa ce tana bada ai abin da yake ne ta banka ai ina fata an gane ya gini da ɗakuna goma da komai tsari da komai ka zo ka rushe kamar da duka ɗaki ɗaya falo a tsakiya ɗakuna a ɓule duk an shiga duk kun haɗe a guɗa kaga ba mu da cigaba ba mu da wayewa da za ka yi bako guda biyu sai ka shiga masifa gidan nan ya sun takura maka ba haka muke ba su kuma dafa da wahala a anguwar kuda da kake yaro ka tuno gidan da babu zaure ɗaya ne a lokacin har ba ku tantance za ka ga wani gida sare haka ake cako saboda ba su da yawa a unguwar zaure samarin gida a nan za su zauna kayansu a zauren ma an yi aljihun zaure in aka yi ba komin dare akwai gunda zai kwanta komin sanyin da ake kaifa yanzu kai ba kana cikin bacci wani buga makawa ce gara kafa gidan kafin ya karatu a guri kaza karfe goma dare to ya za ka yi to ya za ka yi a wannan daren an saka doka a gari ba a tafiya ko ina kaga sun fika wayewa za ka ban ɗakin da gida su cike gina ban ɗakin su kaɗai sun yi shi ƙato ya kai gidanka a yanzu girma saboda idan aka yi mutuwa a ciki za a koma gefe a yi wankan gawa a shirya gawa a sa taburma a ɗaura shi a fito da shi ba ka ake ba mu fa yanzu aka yi mutuwa gidajenmu ka gashe gida miliyan goma ba kai kuma gidan ba kai wurin wankan gawa ba cikin gidan to gidan ba za a mutu ba kenan to kaga ba mu da ci gaba yasa Allah duk tsarin da kake ganin wayancan dattawan sun yi to zaman ka lafiya ne shi tsarin zaka dauka ba laifi bane ka masa fenti wannan babu laifi amma ka dauki tsarin zaka yi gine to kai classroom irin nasu shine zaman ka lafiya to na ronka ne take ne mu da kai ai kowane ai kowace ƙwariya ai da abokin haɗin ta ai kai ne ka bukun akushi kai kuma kana ƙwariya hina ka shiga masifa amma ka ne mu da kai akwai da ta gori da daƙi ka aure ta saboda ta ji daɗin abin da ake ciki sau haka ba mu da ci gaba ana yau mace aure shekara goma sha kaɗan ba san kawai ba a duniya shi mijin ma bai san kawai ba daga an aure shekara biyar shida bakwai ba su ma aihu ba don ba su ma kai kowarsa balagar ba amma yanzu ya riya ya karanta ashirin da biyar talatin duk abin da ake yi aure ta sani ta kuma matar auren masanin komai saboda bala'in wannan social media din wasu tsakkiyayi in iska suna tayawo wasu suna koya mutane da ake kaza da kaza a waya fa da hausa kuma suke faɗa fa wannan irin bala'i ne wannan ai kun san kaga kawai a tada badala da barna Allah ka tsare mu da zuri'ar mai Allah Allah ka tsare imamu mala yake cewa ha hiya zi turmi wa hiya bari'atun garatun ghafila yace gashi dai an jefe ta an mata kazafi an ci zarafinta an munana ta alhali kuma tana me ba ta da laifin komai ba ma wannan ba ghafila ma'ana ba ta ma da wayewa ko wani daga cikin malamai ke cewa matan da suke samun shiga aljanna fa a cikin musulmi su ne gafilai ka gafili ka ce wanda bai san abin da yake ciki a duniya ba yanzu idan matar ka tana zaune a gida ba ta da wannan katuwar wayar to Allah ya taimake ka ba san koyo ba a duniya ba ta whatsapp ba ta facebook ba ta tiktok ba ta kamai amma da wata sani ba da ba ta labari ke ka ga to wallahi ban sani ba amma mace da take da android a hannunta ta fi ka sanin ma abubuwa a cikinta ai wannan aurenta akwai damuwa game da kai akwai damuwa game da ita shi yasa mutum in zai aure to aiki ya same shi in dai ka zo ka nemo wa ƴaƴanka uwa da za su yi alfahari da ita ko da mutuwa kai yayi godiya da baba ya auri mama a matsayin matarsa ko to ka je ka nemo gafila shine disan yarinya mai karancin fahimtar abubuwan wayewan duniya amma shi wayewar kirkirin duniya a gun mace to halaka yake jefa ta kuma ta jefa al'umma a cikinta malamai suka ce ai mutanen duniya gaba ɗaya biyu ne ko mata maza kenan mata su ne rabin al'umma haka ne to su kuma rabin al'ummar da mazan kenan waya fi su mata to kenan mata su ne al'umma gaba ki ɗaya to idan mata suka lalace to duk al'umma ta lalace kuma yanzu shi ne abin da ya sako mutane a gaba abin da sare amfani da shi gurin lalata tarbiyyar mata yanzu gashi kaga da sai wanda karatun boko tayi karatun boko tayi boarding tayi waye ana tura mata wadansu dabi'u da halaye da cire mata kunya da sauransu ko ba haka bane za su yi rawa a gaban malamai ana kalangu ranar hutu ko ranar wani yayi dalibai duk ba suna yi ba haka ana raba ta da kunya kenan wanda a shekarun baya yarinya budurwa kaga tana yawo a cikin al'umma jikinta kana gani ina yana da wahala a lokacin amma yanzu fa tana fidda duk wani gunta mai daraja mai tsada har tana ma tinkahun a gani saboda babu kunya tare da ita kuma tana shiga high institution tana barin secondary to dan guntun kunyar ma guda 35 din kan ta gama an goge mata guda 15 ko 20 idan ta karau ita ka ganta idan ta azza tana maka magana ka sa idan ta a cikin idanka ko to haka irin wannan matar ba matar ka ma mata wadai bace ka je gunta rance kuna ba to kiya ka ga idan ta kara idanka kawai ka sulale ba matar aure bace ba matar aure bace na sha nana ta matasa in za ka yi aure karka damu da ilimin mace ka damu da abubuwa guda biyu ta kunyarta ta zama mai kunya domin kunya na hana mutum ya abu da yawa duk mai kunya ba san abu na kaskanci ba zai abun da kuma al'umma sama ba sa so ba zai wahalar ina fata kuna ganewa sannan mutumin da ya san me zai yi abu don wani saboda darajarka za ta yi wani da wani kara a cikin familin ka ko ba haka wani amma yacin ka taɓa ta ko kafin ku yi auren makon ya faɗa kusa goma kai da ita ana shirya ku ko? ta wani matar aure ce? matar aure ba ce Allah tsari imanu su haka mata duk wanda yake da ya'ya dai ya tsaya tukure koya musu tarbiyya ta hanyar kunya da rikon amana da kuma lura da addininsu ko ya ta san addini ta da kunya to zai mata amfani amma garga damu ta yi har islam ta yi musabaka ta tsaye ce ita kaza kaza ce ita eh abu ne mai kyau amma ka dubi tarbiyyarta kuma wace ce mahaifiyarta yana tasiri a aurenka dan role model din kyamata shine mamarta yadda mata ce take babanta a gida ta yi ta mahi take dauka za ta mijinta ta gidansa dole ka san yar waye wace ce mamarta to kaga aiki ne ba dan kankani ba a gaban mutane ke yasa aure ba abin banza bane amma ka je ka aure wata kana ganin falleliya ce ta yi kaza ta yi kaza shikenan ba ta juyi ba Allah tsare imanin ya ce ka duba ga tanin dai aka kana matsayin me bari'atun ghafila garatun ghafila tana ba san ma abin da ake a duniya ba tana karancin shekaru yasa Allah ya tanadin bala'i akan mutane suke zagin mata gafalallu innal ladina me yamul musanatul ghafilat lu'inu fid dunya wal akhirah masu zargin mata gafalallun matan da ba su da alaka da ashashanci ita ba ta ma gama sanin mai duniyar ba in ka taho ta taho ta ga akwai alamun za ku haɗu za ta nemi wuta tsaya ba ka ba ne dole karka zo ka wuce tana mutunta kowane ɗa namiji tana ganin shi kawai shi ba ba ne ko da ƙarami ne za ga yanzu irin wa'yancan masu iyayen namu da hakanin fa kai fa ɗanta ne ta haife ka fa amma ta gamku za ta wuce kai ta durƙusa me yasa ɗabi'uncan da ta tahi da ke a gidansu tun na asali shi ke binta har yanzu har yanzu wallahi suna yi wa'annan dattawan yara ƙanana da ku amma zo ce kaga ta sunkuya ta haɗu ta kalmanta sannunku sannunku kuna iya wanta na ta sannunku sannunku ta wuce yanzu ba zai za ta maki kinkiwa sa wallahi ga so su gara da na gaya wa za ta doji kinkiwa abin nan gajab gajab kanan maganta da kasan wani doki dan karen nan ciki da kanka yawa ka duk wani kyanda da wani ba su da ya ta dakiya ga ba wani kushi kake ba kawai na ba kama kama ne ba za ta doki ka ta wani cin matar aure ka duba matsi irin na kaso mun ta gashin fa sai ka ginsu sun cika titi sai dai wai kai din ka tsaya amma wallahi da ku ta kuje ita kuma ko akwai latta wallahi dan ka biga ta kuma kowa ba ta yi ba wallahi ba ruwanta sa wannan mata ce wani ya ce wa malam yau kun ce ga mutum mata kasuwa na ce a gaishe wata yance haram ne ah eh mana kasuwar gaba daya take tana matsayi inda asalin tsohuwar kasuwa ce ko ba wani model market bace za ku zo ku cakudu to musulunci kuma ya hana cakuduwar mata da maza dole in take kasuwa sai mun ya taba jikin ke kin taba jikin wani ko zai ko ba ko ba haka bane sabbi na ki kiyahan zaman lafiya eh cewa wani su yi miki kayan ki haƙuri da abin da aka samu duniya ba a gama addu'a cikinta yake samu lafiya da zama lafiya to kaga irin waɗannan mata sai ta gata yarinya ce karama ba ta da laifin komai ga ta gafila ma'ana ba ta san kamar rayuwa ma la to ko ina ne la ta sadu li shay'in babu wani abu ta sani ma a duniya ba ta san kawai ba a gana maka ishara fa yanzu zaka yi aure fa ka je ka nemi irin waɗannan fa mata ko ba shi ba ne shi da zaka ga malamai suna jan hankalin mutum ai wata yarinya ce mun haɗi da ita a digiri a digiri kuma eh kuka ire ta eh to ba matar ka bace matar ka bace ka je ka bar wani tsoho elda san ya rike je aure ta sai je zauna da ita lafiya kalau shi yana son yarintarta ita kuma ta samu tsoho hikinin su zauna lafiya amma kai yaro ta zama estimate ɗin kafa kenan mai kage da hi digiri ita mai take da hi digiri to yana daraja a ciki tana ganin kai ma ya kuma kaji kaɗan daga cikin duk wanda yake alaƙa da karatun zamani ya san me ake yi a cikin makarantun zamani ai ko ba shi bane to me wani abin burgewa a ciki kuma za ka ga abin da baka bakin ciki sai ka ji an ce ai yarinya ta yi karatu ba fa Qur'ani ta karanta ba ba fa hadisi bane ba fiqi bane ba wata yi digiri to ma Allah ka wani zamani digirin ma yanzu ba komai bane yanzu bai wata bai kai masa tafi din primary ba yanzu yanzu ba ba shi da wani kima gun mutane amma a baya kwanaki kadan ai ta yi digiri kaga ji kamar da sauke hadisi ko ta sauke wani qur'ani to Allah kiyaye inda za ka yi aure ka je ka nemi yarinyar da take ba ta waye ba ta da waye ba kai za ka koya tarbiyyar addini amma da idan ta abushe ta san kyalkyali ta san kaza kaza ta san tesis ai ka shiga uku eh ta siyo mata komai ta zai ta duba ta gani wannan ai local ne haka ta mata eh mana local ne ke turanci ne take iya kaɗan ai duk abin da aka yi a cikin ƙasa sunansa local ai ba na nufin bai da kyau ba ne ko ba yi ba ne yau tawa mai kake ma har ai wannan haka da kai mai mutunci ko ruwa ka ba shi ya maka na gode allah saka da alkhairi ko ba yi ba ne dama haka ce ke ana yayin kaza ka zo ka kama wani kaza sai to allah ya kiyaye to amma kai ka siya ya ce wala ta tawaƙa shay'an babu wani abu da ke cikin ƙwaƙwalwarta ma na tunanin munin abu wani tunanin kaza babu shi saboda shekarunta kaɗan ne ba ta ma san komai ba ta kuma tashi a gidan tarbiyya daga mahaifanta zuwa kuma gidan darza shine manzon Allah shi ya ta fa to me ta sani a duniya ko me ke sa mace ta yi sha'awar wani namiji shine aka ce ana daga cikin hatsarin aikin mata da suke yi shine dole abun aiki ta ga wanda ya mijinta kyau ba haka bane dole ta samu ta ga wanda ya mijinta iya magana ta ga wanda ya mijinta iya kwalliya dole ne dole ta fito aiki wani yana ganin ta kai amma barin fikin hazu ko da tafi shi tafi shi matsaya aikin saboda shi ki ne bari tukunya ki kai gaskiya ne ƙarya ne wajen wallahi wankan nan yayi su kuma a duniya abu take so ai mace shine ka zuga ta kai beta kin tana jin ba wani abu bane to in yana yau da gobe da mutun ya alaka da shi in ta yi wanka ta zo ma bai beta ba ta je ta ta nemo shi kai kuma cofa ka tsaba kwalwar kamar ba za ka wani wani lokaci wani lokaci ta yi kwalliyar ma baka kai baka ba sai saboda kai a mace kake ko ka da da preza da waye kana nema ka idan ka dan limshe ka dan yi shiru to me zaka da kwalliya shi kuma da ka ƙarya ne madam ka la haula wala quwwata Allah ya halitta ana wallahi in kana ga mace ya salam ce balli haula wala quwwata eh fatabarakallahu asmul khaliqina kada da kanta wani kumbura ai ɗan iskan da kaga suke fara kawo mata ai daga yabon su wani kuma daga kyauta da zai fara mata kawai tamar kuma shi mai gidanta ne ya fita zai fara ba ta gift daga nan daga nan daga nan daga nan wani zai shekaru fa kafin ya samu abin da yake so har kuma a je gurin to haga da Allah ya ce wa qarna fi buyutikum ai shine asalin zaman duniya lafiya kowa a bashi matsayinsa ubangiji ya ce da ya halice maza da mata ta tumi inna sa'ayakum da shatta kowa an bashi aikinsa in aka yafe kina yarinya karama babanki ko matsayin baba ya kula da cinki da shanki da komanki har ki girma ko shine muke ta faɗa kana da yaya mata to ka ba su kuɗin lalle kuɗin kitso kayan kwalliya duka na so musu kai ne babansu kai kamata ka musu in ta kai lokacin ta zama budurwa wani ya zo ce yana so an tantance mutumin kirki ne sai a aura mar ita to idan mutumin kirki ne shi ma zai ta gaba da wannan abin a bata abinci a bata sutura a bata magani a bata tufafi a kawo kudin kayan kalliya a bata kudin kashewa ba haka bane mallan yace a bata kudin data ko to ka dai duk abin da yake na musulunci ka mata in ta fara girma fa mijinta shi ma fara tsufa ta haifi yaya sai su yi me su dawo su rike mamansu haka ita ya mace a musulunci ba ta da wahala ba gaba daya amma in ta bishi da musulunci kina karama babanki kin girma mijinki an tsufa ƴaƴanki to me wahalar ki yanzu a Khalid yankin kasashen Larabawa an yi bincike duk kudin da yake zama a account ba a tabawa kudin mata ne to babanta ya mutu ne kuɗi ne an ba ta gado tana gidan aure duk abin da ake yi a duniya mijin ne yake mata duk ɗan jama'a da shi ba ta yin komai da shi ina fata an gane in mijinta ma ya mutu ta ci gado kuɗi yana cin akawun ƴaƴanta kuma ci gaba da kula da ita har ma suna Allah Allah ta ce musu ina son kaza ko suna murna da su kawo mata kowa so yake ga cewa yana ba masa ka tana masa addu'a saboda ne to ga su kudin sun nan kawai na aje a kamar din su kawai da kudin rinka shiga ba a fitarwa kisa ka samu kasashen larabawa ga mata da ba su da aure suna kuma da kudi sun yana da komai da komai to yanzu ya za a yi sai malamai suka masa fitawar cewa to ya halarta ki nemi wani mutumin kirki sai ku yi bayani da shi sai ya aure ki duk wani abu na ɗawainiyar mata ki sauke masa tunda kina da kuɗi kina zaki da kuɗin naki ko ce eh malam sani eh to ba to fa kaga aga shi ba da zai ga gida lamba daya wannan motar maka na hawa ta ce ina ah to kai ma baka ce ba ta ce ka ce lafiya kalauke na eh ba haka bane saka musu wannan za ta ce sadakin ta misali nawa ne sadakin ta naira miliyan 10 ne to ga miliyan 10 na baka ka biya ya halatta yi haka Allah ya faɗa ma Qur'ani ai bayan ka ba matar ka sadakinta yace fa in ibna lakum minhu nafsan ko ne ne fa kuluha ni amriya ka ba ta zaki miliyan kaza ka ce maka to yanzu an yi aure an zauna an yi sati ɗaya wata wata ka ni kudin hawa wanda zan yi na sadakin da ka bani nan ga miliyan kaza a cikin kaje kai ya halatta ka cika hanka ai hai nata ne ai sai ta baka haka suka halatta suka nuna musu wannan fatawar saboda ga mata sun yi yawa babu babu maza domin su a can aure na da tsare-tsare mai yawa a ciki ba a yi ko in za ka ga budurwa a ƙasashen yankin laraba ta fi shekara arba'in ba muji saboda auren wahala ne da shi a can ta kuma gashi sun fi kowa yawa kuma kuma aifarsa ake ta yi to yaya za a yi za ka ɗauki wannan tsarin don a samu masalaha yana da wahalar gaskiya to mu din ma nan ai yanzu ba su da yawa masu hudun ba ba su da yawa ai kai hudun man ka gani ai ba su da yawa yanzu ai to shine babu kudi babu sukuni din mutumin kirki kuma ba zai so lakanta iyalinsa ba ai in ga mutum na da wannan bargada ai ba mutumin kirki bane ma amma mutum mai mutunci ai baya son ya dauko mutum ya shiga wahala saboda shi shi yasa ga wani zai ki ƙara aure ba wai dan baya so bane a bai da su kuna daukan dawaniya ne kuma ina jin tsoron Allah kada ya wulakanta yar mutane a haifi mutu ayyansa kuma so wulakanta zaka sai hakuri kuma nan da dai ne a musulunci amma ba kana ta tambele kai mun mata daya tan daya daya a college daya a ganama daya a platari daya a angor kudu so to kaga kuma daga matsalar ma da ke ka mutuwar aure akwai zama a gidan gado yayanka ne ba wannan kankanin ka ne duka ɗakin gidan guda biyar ne kowa an bai ɗaki ɗaya ɗaya sai kuwa nemo langalanga ya ja ɗan ɗakin sai makale kamar haka kamar wani kabari shi kadai matarsa ɗaya ƴaƴansu goma duk a ɗaki ɗaya kamar wasu inyamurai kake babu tarbiya ce dan gare buta wasa dan wannan ya daba yaro ba rafa zama lafiya ai ko ayan kana gida wani zai daki wannan haka za su gudu suna yi amma dabi'ar yaro ce to sai wannan kuma jawa fada da matarka da matar yayanka shi shike ne da gobe kaga bala'i ya cin mutane duk ba shike da masifa ba to ka gani to duk shike da masifa ai to shi sa ga su suka dabi'ar cewa to ya halatta mace tana da kuɗi ta samu wani shi yarjejena da shi sai ya aure ta ta ɗauke masa nauyin ko mutunta da kuɗi mai ta da kuɗin to har yanzu ka tafi birane akwai wanda za su kokarin to amma su saboda girman kai ne tana son wa dole sai babban mutum ya aure ta shi ma bace ne za aure ki me zai da ke ke ma kin ke ma boss ce shi boss ya za a yi boss bi a fim daya ai ba sai yi ba ya take zaki nemo wani labura garjeje ga da karfi kawai ba da kosi su kuma sai ki ba shi kuɗi kawai sai ku auren ku lafiya kalau ki rufa masa asiri ya rufa miki asiri wani ya bar labari ta amalaysiya su suna yin haka yanda ake neman housewife mana matar aure mai zama a gida ba ta zuwa aiki ba ta ta gama komanta na karatu ma ta gama kawai zaman aure take yi bai bane housewife to su kuma kuma tunda sun yi karatu suna ta aiki amma ko babu miji to sai zai su nema ko su kuma suna nan kawai yawwa shi zai ka aure shi shi zai zauna a gida in duka ya fi amma shi ne mai ranar yayan sai ka tafi ofis kuma na gida kayan shi ya ta abin ce ko he da foton shi zauna ya kawai a to haka duniya take a canji canji ne to haka haka ma ba ai za ta misali da ai akwai sauki ai haka ba za ta yi zina ba shi kuma tun da dama zuci ta riga ta mutu bayan da zai je shi kawai ya zama sani ya haide ta abinci ya sa riga zauna ba da manufa a rayuwarsa ko ba haka bane to an babu laifi kuma haka din ai an kare kuwa mutuncinsa ko yanzu ka tafi nan Kano zaka samu wallahi akwai medical doctor lawyers wane ne sanan burjik sanan mijin aure suna nan da albashin su mai kyau zaka sa turawa a waɗansu a kodansu abubuwan su za tura maka a wayan kana so zaka biya kuɗi ka bude ka biya kuɗi amma dai zaka ga a hada kan da kake so kuma ga da ita tana da gida tana da komai amma ta fi son mutumin da yake da mata ka gane ba a san wanda shi kullum yana gidan inda shi is busy ita ma tana da busy ta kwa tafi kaza ta tafi kaza ta tafi kaza to haka zo gidanta ne komai nata ne kawai ka rinka zuwa da kada ku rinka ɗaya daga cikin malamai ce wai mutum wofi solo biyo ko ya auri mace kwana a gidanta wanda ya yi wofi solo biyo ne to Allah dai so ne so amma dai zaman lafiyar dan adam shine shi aure shine jigon rayuwar dan adam zaman lafiyan aure shi ke sa a samu zuri'a mai kyau ba a samun lafiya aure an samu daidaito tsakanin matar da mijin mijin yayi aikin sa na namiji shine ciyar da ita da Allah ce ar-rijalu awwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sai ce me wa bima anfaqu min amwalihim sun samu su maza sun samu daraja ne akan mata bayan bambancin alitta da Allah ya yi musu to kuma suna ciyar da matan da dukiyoyinsu a ƙa'ida duk wanda zaka ciyar da shi ka shayar da shi ka bashi gurin dama ai dole ya ma da'a kuma haka yake mata wannan shine ƙa'ida ya zan baka gurin zama ga abinci 33 square meal ga komai kike so akwai za a miki da gurgurun arzikin da Allah ya muni maganin ki pocket money dinki kaza kaza dinki to kuma an ce ai gabar ki ce za a yamma haka ba za a iya ba to me ke dawo illoli a aure shine ita ma tana aiki tana samun kuɗin albashinta to shi kuma na albashin sai daza mata kuma hasara tsakaninta da mijin nata kaje kai bincike mata masu aiki a cikin guda goma za ka samu takwas to suna riƙe gidansu ne 50% wallahi mijin baya iya mata kuma 50% wani zai kame ta kawai shinkafa ne na adadin da aka ci na wannan wata shi ya gama aikinsa ta kuma ki kawo kayan miya ki kawo sabulu ki kawo kaza kaza kaza ki mada albashin ki wani ran da ya aure ke miki kayan aure ba ruwan ki da maganar suturar ki ki saya da albashin ki to duk akwai daɗi a ciki ai ba siffar ya mace bane haka wani ana maganar sallah tana ba gobe ko jibi sai dauko ayansa biyar da ke sai dauko 50 to ga yake kara ki sai ara kayan sallah bai hada ki da bala'i ba to ire iren wannan zai da to haka sun mai da aure ya zama kamar wani kamfani ne na rike gidan ke cika rabi ni na ka rabi sai a ci gaba da aure haka akwai damuwa ciki sannan ko babban abin shine da yawa ƴaƴa suna samun karancin tarbiyya da kula da ya dace da su saboda kin ji aiki kin da kin gaji abu da ba za ki iya yi ba ko da ma kin da akan lokaci ya da daga makaranta sai daga gidan makota ko ya shiga kaza yana ta garan ba haka zai wuni ba a san waye ta kai mun da ke kula da shi ba so haka an samu damuwa kenan kai za ka samu wanda a da ya tashi ka je primary ka dawo ga mamarka a gida ka fita ka yi wasa ka dawo ga tanan dai ka je ka gudu ka dawo a ce zo ka tabi ka ce ina zuwa ba ka damu kai ba tuwon makace kai baka ci saboda amur shagaba da ganin kawai ganin bagas ka gudu har yi an zuwan zaka da karfi an ce ka ci abinci a gwamna ya duk samu ne ya to yanzu fa ka dama babu irma ba ta shi ma oga wajen ma da ke kwance to na tsoron allah indomi a kan rusho ko a kan gawai da allah ka kula ka taɓo ne ya ta yi waje kawai takwas ta yi tana gudu gudu kana bargo ka fito ka kashe wuta ka ja bayaran gaske haka an samu ana aure kenan shine suka ce malamai a da an samu matan da ba su ko firamare ba shirye ne ayan da suka zanto profesoci a yanzu ana alfahari da su a duniyance ma ba ma a najeriyance ba ba haka ba ne su kuma waɗannan profesosin yanzu sai suka auri wasu mata aka sun kalar iyayensu sai suka haifi ɗan ƙwaya da ɗan ta'adda ‘ya'yansu su ne ‘yan homo su ne ‘yan ƙwaya su ne ‘yan kaza ‘ya'yansu mata su ne ‘yan lesbian su ne ‘yan kaza saboda me uwar ba ta yi aikinta ba kuna gane to haka an kashe al'umma to yanzu wannan irin ta kuma me za ta haifa nan gaba dama kuma ittifaqan agun malaman suna suka ce aikin mace mutlikan suka ce haram ne illa zaka fara kebewa sharbi kamar haka zaki aiki agun da mata ne zalla ba namiji ko daya a najeriya ko wani ma ministry ɗin kuwa mata ne zalla ba namiji ko ɗaya za ki shiga ta addini ki jibin aikin ki dawo kuma gurin gidanki kuna ganewa sai ka to ai ta karanta medicine ne ya kamata ya kara eh abu ne mai mahimmanci mai kyau ne amma shi ma a shari'a domin shi Allah abin da ya tsara shi ne musulunci duk abin da kasa ganin ya dace in ya saba addinin musulunci to haram ne a gun Allah ko ba haka bane ta yi karatun medicine ta yi kaza abu ne da ake bukatarsa ake karatunsa to yanzu yaya za a mata tata to kaje na baka assignment kaje ka samu medical doctor da ka sani kaje ka yi bincike medical doctor guda goma za ka samu wallahi galibinsu bakwai ɗinsu sun kasa auruwa saboda suka yi auren baya iya zama to ita tana da test in kawai ta ba ƙara aure ba kuma za su zafi call kuna zaune a gaza matawa daga asibiti ki zo emergency call a dokar agensu kuma akwai wannan abu dole ta fita ta roshin ceton ran wani kai kuma nan an kashe naka ran kenan da kai da 'ya'yanka yanzu kawai a ce maka dafa wani ko shi aka daga dafa an daga da aikin zai barin tana ta ka dafa abinci ka yi kaza ka yi kaza ita kuma ba ta yi sa'uri mai mata ba saboda haukan kishinta sadawa su haida samun dattijo babban mutum mai ya'ya da mata to sai aure ta ita ma ta kula da sha'anin ya'yansa da matansa ta kula da su kuma shi rufa mata ita ma ta gaba da aikinta haka shi kenan an yi balansin to ba za su yadda ba daga galibi nurses mata da medical doctor mata suna samun wahala a auren rayuwa a cikin auren su saboda ba mu da tsari to haka akwai damuwa mai yawa a ciki to bare kuma ka cire shi shi kadai to sai wani aikin na laruri a cikin gurin amace in ka cire medical doctor ko nursing midwifery ko nursing ko medical doctor ko lab scientist to sai wani aikin na laruri na dole to ai ba dole sai sai ba namiji ba zai iya yi ba to primary kuma waye headmaster su waye malaman makarantar maza ne ko mata sannan primary naka tafi kasa laraba fa da suke da musulunci fa ko a primary ba su hada maza da mata makarantar ba su hada maza da mata kawai ta mata daban ai mu yara kala kala ne yanzu ne shekara hitar da iya balaga shekara sa goma ya hada zai iya balaga ba dai kuma kai su sha uku kam to di yara ne kanana to mazan makarantar malaman fa kaga har wani hira suke tsakanin su ke malaman da kin ce kaza kaza kamar wata abokiyar sa sai za ka ta aiki kai ta aikin kayan ka a kode komai ka ba albarka saboda baka bi tsarin Allah ba sa iya abin da Allah ya faɗa dole sai a canja a dawo kan hanyar Allah in ana son tsira a duniya da lahira ina fata kuna ganewa ko daga ta samu miji kace ainihi ta yi karatu to karatu karatun na Allah ne na annabi ne na musulunci ne ta zama me ta zama me tambela kan cici ta yi secondary school ta samu mijin aure mutumin kirki kamar ta aure kawai kamar ta aure in dai mutumin kirki ne sai kaga Allah ya samu su albarka a cikin zaman auren su ta kula da tarbiyar ƴaƴansa da mutuncinsa sai kaga wani lokaci har kai kanka ma sun taimake ka shi da itan saboda mutuncin da Allah ya sa da albarka cikin al'auransu ba ana yi da yawa ba to ga hanyar yanzu duk a biya ta dago ma nan ya za ta yi yanzu ga 'yan matanin ba adadi wallahi sun gaji wallahi kana ganin su 'yan matan wata fata ya shafa shafan har ta gaji kuma ga hanyar da wani bala'i in aka fara shafa in ta gaji na haƙi zama ta kuturo kuturo haka kuma ga man da tsadar tsiya kina denawa ki dabbar tabar kamar wata kada kada mesa mesa haka kuma in yi yawa ya kashe fatar gaba daya sun shiga tsaka mai wuya ga suna kuma an rasa auruwa ta yi fito da gilan har ta gaji ta saka hijabin har ta gaji ta shiga islamiyya diddan a samu ji duk su ma akwai su to duk an yi har an gaji to amma galibi za ka samu ta taso tana yarin ya karama da dai budurcinta na farko akwai mai santa ubanta ne ya da ko uwarta ita ai mace Allah mata wani abu inda ta so aka samu akwai mai santa to sai din ba ta da jagorori na gari kai su kawo ruwan ido a wannan ai kaza kaza ne ai sai an yake to daga nan shikenan an shiga masifa sai a waya gari shi ya gudu wani ma ya zo ya gudu shikenan kuma mu a arewa har gobe har jibi ina muna fata saboda musuluncin da muka gada a nonon da muka sha na iyayenmu jininmu ne musulunci har gobe kina yin karatu mai zurfi da ya wuce sakandare kuma kina rasa aurar mutumin kirki galibi haka ne ban ce dukansu ba amma yawanci ana samun wannan domin yanzu ko dan bugu cikakke ne mai hankali baya aurar ɗan haɗin sushi sai je nemi 'yar wani ku yar firamare ma yake ne wallahi wani ma tafi kauye ya zama da wata komai ba sai kawo ta gari ya wanke ta ya seta ta ya gyara ta kuma fresh saboda ya san me ake yi a can din an riga an yi scrolling ka duba labarin da mala ya bada an samu ɗalibi yana kaza da mata har 25 kuma duk shekarar sai 25 ko uku to wannan wani irin masifa ce Allah ka tsare imanin kasa dole sai mun dawo mun nisu mun canja amma matan da Allah yake yabo kullu qur'ani sune gafilan mata wanda ba su da wayewa irin na zamani ba su da shi ba su da shi ka gani yanzu ga wani bala'i da yake bin mutane bayan an kunki kuyi boko eh to bar za a kawo muku wani NGOs su suke koya mata na ko wani batsala a kwalwa ba ku sani ba a nuna muku ɗinsu abubuwa wai kare 'yancin mata kuma ƙarya ne halaka mata ake sunan zuwansu 'yan jiyo tsinin ya kashe aure babu adadi an yi lalata da mata babu adadi akan ɗan wani abu da bai kai ya kawo ba kina yarinya ba ki shakenci ba kin girma da mutuncin ki kuma dole ruɗe ki daga cikin bala'i kin ci amanar mijinki kin ci amanar 'ya'yanki kin ci amanar Allah da manzansa sai ne ribar rayuwa wanda ba ki kudi dubu arba'in ko wani kati dubu saba'in to waye ya arziki da wannan katin ka gaya mu duk abin da Allah fi cire albarka a cikin fa halaka ne ma a to dama musulmi zai gona harkar ne me zai kawo shi Allah kiyaye Allah kiyaye shi kuma Allah idan ka bi tsarin da ba nashi ba to sai ya cire tallafinsa a kanka a yanzu ina jira san mai tallafi ko to sai Allah ya cire tallafi a kanka sai barka da dabararka gashi an tuna ma tallafi duk kowa gigice ne gashi muna fama da ranmu to na Allah kan aya wuce haka ai sai barka da dabaraka a baka kuɗi ana biyan in bindika da kai gasan ma munafurci na wani aiki ne ana biyan ka da dala wai kai wai kai wai kaza kaza kaza kaza sun ja mutane shar da bala'i da jafa'i gashi nan iri iri Allah ka tsare tarbiyar mu to amma dole ka tsaya tsayin da kaka yayan ka mata wallahi tun suna kananan nan ka tsaya ka nuna musu hanyar Allah ka dage da addu'a ka sa ido kai ta fama da ranka ka zama mutumin kirki kai din ma tukunna sannan su kana kula da su kullum kuna tare da su musu bayani da sun kawo lokacin da ya kamata a aure sun kai shekarun aure mutumin kirki ya zo kawai ka musu aure aure da yawa haka an ce wai saboda baban ba shi da kuɗin kaza wai yanzu ya daga auren so ne menene a daura auren ko ba komai kawai ba yana san ta ba tana san shi kawai kalas ba ka da ko sai eto magana ta kare kai kana san ayata eto ba na yadda da tarbiyar ka da addinin ka amma ni ba ni da kudin da zan mata hidindimu saboda ka kawo sadaki kawai Allah ya ce duk wani al'ada ke na aure ni ma ba zan maka ba ko tit porter ka sadaki kawai ka daura muku aure Allah ba mu alheri abin da ya kawo a siya mata abin da ya sawaka a kai ta gidan mijinta in ka samu wani kudi ya kamata daga ba ba na ba amma matsala bane wallahi yanzu ƴan mata da yawa za su yadda a daura musu aure a kai su gidan mijinsu babu komai wallahi suna nan ba su kirgo ba Allah da za a musu auren sun fi son auren akan kayan ɗakin wallahi suna nan da yawa amma kai kada jarabar ka da bala'i sai kaji kaji bahi sai kaji kai maula sai duk kaji ka daura mata aure sai ka ga bala'i yayi yawa a cikin mutane ai wani soyayya ta kai su an ja lokaci har suka fara iskancewa kuma daga zara an fara iskanci tunda na hidan ne da wahala kuma a daina za a yi ta yi kuma har a zo a yi auren to ya za a yi auren kuma albarka Allah ka tsare imanin ya ce ko ya ce fala eh ta zima yubri aha amma ga ta didda irin wannan yanayi nata na karancin shekaru da rahin sanin kawai a duniya ba ta samu wanda zai kare ta ba ya wanke ta daga zargin da aka mata babanta na raye mamata na raye kowa na raye a madina ga babban masoyinta manzan Allah amma shi kansa bai wanke ta ba saboda bala'in da aka jefa a garin madina ya yaɗi matsa hazo tsawon shekaru wata guda ana abu daya kuma wahayin Allah bai zo ba kagan zakon daga maka ce wane ta kaza kaza latan ƙarda kake wane ba zai faɗa ba ba ka wuce gurin ba ai ka wanke wancan da aka tafi ma ko to amma ta kasa samun wanda ma zai wanke ta tare da tafa ta hada sharuɗan a wanke ta mai karancin shekaru ta tashi a gidan asadawa bakarin ta rayu a gidan manzon Allah ba ta san komai ba a duniya ba ta da wani alaka da wani aikin da ba na ba mai kyau ba amma ta tsinci kanta a wannan yini ta ce ba ta samu wani zai kare ta ba ma kwata kwata illa an tarju fi janibillah sai a ƙarshe ta nemi ya baba ka kare ni kai wai magana a madina ka ba manzon Allah amsa da ya zo sai yake ce mata ya aisha in kin san baki aikata komai ba to shi kenan allah ya san baki aikata ba amma in kin san kin yi wani abu na zunubi to ki tuba allah zai gafarta miki don shi dan bawa ya laifi ya tuba allah mai gafara ne kaga wannan maganar ai ciwon ta ba dan kankani bane tace baba ka bashi amsa yace wallahi ban san me zan ce masa ba in ce baki yi ba kuma Allah ya wahaya ta kin yaran ce manzon Allah ne fa shi fa ba da yake da kowane mutum ba fa tsarin sa daban ne fa da mutane fa in ce mar eh kuma Allah ce a'a ne ya zan shiga kuma in ce eh in ce a'a Allah kuma ce eh to ina na kaba ya ce ban san da ce masa ba ce to na ji mama ki ba ki kare ni ki ba manzon Allah amsa ta ce wallahi ban san me zan faɗa ba amma a jiya da ta tafi gidansu take kuka ta ce mama wai da gaske ne labari kaza kaza ta ce mata eh ta ce baba na ya sani ta ce ya sani ke kin san ta ce na sani manzon Allah ma sai ta ce ya sani ta ta fayyada kuka saboda bakin cikin labarin ba ai wata rahe ta ko ta ce cin kwantar da hankalinki ai duk wata mace kyakkyawa da take auren namiji da yake santa kuma tana da kishiyoyi to za a rika mata ire-iren wannan ma'ana a maganar mamar ne kwantar da hankalinki mai yiwa sharin kishiya ne haka an kwantar mata da hankali yayi to amma yanzu da wannan bala'in ya zo ga manzon Allah tsira masa magana ta ce wallahi ban san me zan ce masa ba ma'ana ba ni da amsa kowa ya shuru ana jira ta sai bayan da kanta ta tuni na ce muku ban yi ba Allah ya san ban yi ba amma ku ba za ku yadda ba in na ce muku na yi Allah ya san ban yi ba kuma za ku yadda za ka ba abin da zan ce muku sai irin abin da baban yusuf ya faɗa da bala'i ya sami na jarabawa ya ce fa sabarun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ta koma ta juya ta kwance ta ta ce kawai dan yi hakuri ina neman lada agun Allah kuma ina roƙon Allah ya kawo mun dauki kuma shi kenan ba haka ta koma gurin Allah tun yanzu a ƙasa ta rasa ta rasa lauya ku ta rasa mai bata kariya ta to shi kenan din na bar ku na koma gurin Allah mai rahama Allah ka mun dauki to ta yadda Allah zai kawo daukin daga ta ta daga nan ba sai ku kan ya dauke mu ta dake kawai sai kawai an gama yanzu an tafi fadar Allah kuma sai dai mu jira mu ga abin da kuma Allah zai ka amma tabbas zai kawo dauki to shine malaka cewa illa an taju fi janibillah sai da ta kuma bukatunta da fatanta na wanke ta ta kuma gurin Allah shi kadai ko ta taqarrab an yura an yura sallama ar-ru'ya ita ba take fata a ranta shine Allah ya sa manzon Allah ya gani a mafarki saboda mafarkin annabawa gaske ne wahayi ne sai tana addu'a ne Allah ya nuna manzon Allah a mafarki cewa ba ta yi laifin komai ba ita ne shine fatanta a ga daga nan Allah ya wanke ta kenan to amma da yake Allah Allah ne kuma ta kuma ga Allah da gaske magana ta kare ku sai Allah ya kawo abin da ya wuce mafarki shine wahayi ayoyin Qur'ani ana karanta sa tashin kiyama mm yace walakin al wahaya yaltabit sai dai gashi wahayi kuma Allah ya rike shi bai zo ba har tsawon lokaci li hikimatin saboda wata hikima yuridu Allahu da Allah yake nufi da ita shaharan kamilan har tsawon wata dai Allah bai wahayi ba to shi Allah ya baya gaggawa ai kuma duk abin da Allah ya yi da daina shi a gurinsa a gurin ɗan adam ne da kashi a jula ne mai gaggawa ne in wani bala'i ya fara gaggata ce ina ma ƙahon tahin kyama yana hannuna da zan busa ko ba ka bane Allah in aka shiga wani bala'in wanda ya ce wala da ya busa ƙaho a mutu kawai a tafi lahira a bambanta mai gaskiya da mara gaskiya ta ma shi Allah baya gaggawa da ake magana tahin kiyama sai ka tambayar manzala su kafire yau hire kiyama yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su sun dauka kiyamar wani lokaci nan mai nisa kafin a tafi mu ko abun sa Allah gashi nan dab da ku me Allah bai faɗa yace iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar tashin kiyama ya kusa tunda har wata ya tsage a gaban manzon Allah ko ba shi bane kenan zuwan manzon Allah ma mutan kiyama ne to ka duba shekara nawa 1400 da wani abu to kaga duniya dan adam ai shekarun ba sa da safa ma kenan sabon Allah ku sani to shi yasa Allah shi in abu ya faru Allah baya gaggawa kai dai kai hakuri ka jure ka nemi Allah ya kawo kuma zai kawo insha Allah um tace wa hiya fi misli hada al'azab ta zauna tsawon wata guda a cikin wannan azaba da kuncin rayuwa ita kanta har wata daya kuma Allah bai kawo wahayi ba saboda hikima ta ubangiji sai mu tsaya anan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum